بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدع ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان وتا 29 ga watan Jumadal Akhira shekara 1445 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 11 ga watan 1 shekara ta 2024 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na riyadu salihin wallafar babban malami a sheik abu zakariya yahya bin sharaf annawawi Allah ya ji malam da rahama a wancan sati da ya gabata yan uwa mun tsaya ne a hadisi na a hamsin da tara hadisi na hamsin da tara a cikin wannan kitabi mai albarka kitabul manfurat wal mulah mun karanta wani dogon hadisi ɗaya daga cikin hadisai mafiya tsayi a cikin littattafan hadisi hadisin ana sayyidu ko ana sayyidun nasi yawmal qiyama yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi mai lamba ta 60 a cikin wannan kitabi wanda shi ma hadisi ne mai tsayi kwarai da gaske na kyautata zaton mayafi wanda muka wuce tsayi malai ce wa an bibasin radiyallahu anhuma qala wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abdullahi dan abbas allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa ƙala ya ce ja'a ibrahimu sallallahu alaihi wasallam بأم إسماعيل وبابن وب وبابنها إسماعيل النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أجريشي عبد الله بن عباس قال لك أرى مسير دا يتي جاء إبراهيم النبي إبراهيم عليه السلام يازو دور النبي إسماعيل الله كارم الله كارم مسير دا قبل da ɗanta annabi Ismail mahaifiyar annabi Ismail ita ce hajara ita ce hajara alƙibtiya ɗaya ce daga cikin ƙabilun ƙibɗawa waɗancan ƙabilu da suka da suke mazauna garin misra ƙabilun da fir'auna ya fito daga cikinsu to hajara mahaifiyar annabi Ismail alaihi salam ɗaya ce daga cikin waccan ƙabila kada ku manta hajara asalinta baiwa ce ta sara da wani sarki ya ba ta kyautarta lokacin da ya niyar alfasha da ita allah maɗaukin sarki bai ba shi dama ba saboda haka da ya ga irin falala da take da ita sai ya ɗauki baiwa ya ba ta kyauta to ita kuma sai ta ɗau baiwar sai ta ba mijinta annabi ibrahim alaihissalam saboda haka annabi ibrahim ya mai da ita sadaka saboda haka ta haifa masa ɗansa ismail alaihissalam annabi ibrahim ya ɗauki ita sara ita hajara mahaifiyar annabi ismail da ɗanta annabi ismail ya je ya kai da za mu yi bayani insha Allah ta'ala wahiyar turdi'uhu a lokacin ita hajara tana shayar da ɗanta annabi ismail alaihissalam a lokacin yana ɗan jariri farkon haihuwa hatta wa ba'aha inda albaiti inda dauhatin fauka zamzama fi a'lal masjid har ya je ya kai su garin makka ya ajiye ta inda albaiti daidai inda ɗakin ka'aba yake a yanzu tunda a lokacin da ya ajiye ta ɗakin ka'abar babu shi a lokacin to amma inda ɗakin ka'abar yake yanzu a daidai wannan waje annabi ibrahim salam ya ajiye matarsa hajara da ɗanta annabi isma'il inda dauhatin a daidai a wajen wata babbar bishiya a dauha ita ce bishiya da take babba ƙatotuwar bishiya da ta yi reshe da jijiyoyi irin wacce za ku ga kusan bishiya ce da ɗaɗɗiya wajen tsayi da faɗi kuma tana da girma ƙwarai da gaske ba kowace bishiya ake cewa dauha ba sai ta kai inda ta kai to a daidai wannan bishiyar annabi ibrahim ya zo ya ajiye su fauka zamzama a daidai inda rijiyar zamzama take a lokacin ita ma shi ma zamzama ɗin babu shi to amma dai nan inda annabi alaihi salam da mahaifiyarsa suke a inda ya ajiye su nan wajen to a nan aka samu zamzama ɗin fi a'lal masjid a saman masallaci mai alfarma ma'ana daga saman inda aka gina masallaci mai alfarma kamar ka ce daga tudu kenan su inda suke suna gangare walaisa bi makkata yawma idhin ahadun walaisa biha ma'un diladan abbas ce a lokacin garin makka babu mutum ko daya dajin Allah ne kawai fili ne fetal walaisa biha ma'un babu ruwa ma a wajen babu ta hanya da za a iya samun ruwa ko korama ko kogi ko gulbi ko tafki ko rijiya duk babu a wajen kawai dajin Allah ne sai bishiyoyi sai rairayi kawai saboda haka je aje su a wannan wajen fa wada'ahu ma hunaka sai je aje su a wannan waje da muka wasafa wa wada'a indahuma jaraban fihi tamrun wa siqa'an fihi ma'un annabi ibrahim alayhi salam ya ajiye tare da su wata jaka ko wani mazubi wanda a cikin sa akwai dabino sannan ya ajiye musu wata sa ita kuma tana dauke da ruwa a matsayin me a matsayin guzirin da za su yi amfani da shi ruwa don ta sha dabino don ta ci a matsayin abinci yana ajiya sun maƙafa ibrahimu a muntalikan sai annabi ibrahim alaihissalam ya juya shine ƙafa alƙafa shine ƙiya to aka ce ƙafa ya juya mata ƙiya idan ka juya mutum ƙiya mai za ka yi kenan tafiya za ka yi kenan to shine sun maƙafa sannan sai juya baya muntalikan yana mai niyyar komawa zuwa inda ya fito sham wato yan uwa kulli surar abin yadda yake annabi ibrahim alayhi salam mazaunin garin sham ne sham shine siriya a yanzu ya ɗauki iyalinsa matarsa da ɗanta sabon haihuwa ɗan jariri ya tafi da su har makka garin makka a lokacin makka daji ne siriya akwai mutane gurin zama ne amma makka a lokacin daji ne babu kowa a ciki sai kawai bushiyoyi da rairayi shikenan babu komai ba ruwa ba wasu mazauna wajen saboda galibi in kaga hatta dabbobi sukan zauna inda yake akwai ruwa ne ba haka bane dan in babu ruwa idan ba mutuwa za ta ita ma saboda haka sai dai kawai matafiya su zo su wuce ta wajen tunda hanya ce dole za a zo a wuce annabi ibrahim ya je ya samu gindin wata bishiya ko bakin wata bishiya kawai ya ajiye matarsa da ɗansa bai ce mata komai ba kawai ya juya zai tafi yan uwa an fahimci hoton abin yadda yake ko to haka haka ya faru bayan ya aje mata wannan jakar da take kunshi da take dauke da dabino da kuma salka da take dauke da ruwa fatabi'athu ummu isma'il faqalat mahaifiyar annabi isma'il ta ga annabi ibrahim ya juya ya tafi ya batta sai ta tashi ta bi shi ta ce masa ya ibrahim ya kai annabi ibrahim aina tadhhabu wa tatrukuna fi hadha alwadi ina kuma za ka tafi ka bar mu a wannan kwari a wannan daji fetar babu komai allazi laysa fihi anisun wala shay'un dajin da yake babu wani mai ɗeba kewa shine anis mai ɗeba kewa ko mutum ko wanda dai zai rinka kaiwa da komowa kana ganin gilmawarsa don duk inda ɗan adam yake a duniya baya son kaɗaici da yawa idan kaɗaici yayi yawa to mutum yakan zama wani iri ne kawai tunda yakan dan jura kadaici na wani lokaci amma yanzu a bakka a cikin daki a kulle ka a ce kawai sati ɗaya za ka duk abin da kake bukata na duniya za a je maka a cikin ɗakin sai ka ji babu daɗi ba haka ba ne so da dan adam yana buƙatar baya buƙatar wahsha baya buƙatar wahsha yana buƙatar wanda zai ɗarin ɗebe masa kewa ɗarin a ganin gilmawar abu ko alal akalla wanda zai hira da shi ya tattauna da shi so da ka tace masa babu wani mai ɗebe kewa a wajen wala shay'un babu wani abu na ci da za mu rinka ci babu sai wannan abin da ka aje mana ta tambaye shi fatsalat lahu zalika miraran ta rasa wannan zancen wani adadi wata ruwaya aka ce ta faɗa masa sau uku ta gaya masa na farko annabi ibrahim bai ce komai ba bai kuma juyo ya kalle ta ya ba da amsa ba ta ƙara maimaitawa bai ce komai ba bai ba ta amsa ba sai da ta maimaita sau uku da ta ga ba shi da niyyar ba ta amsa sai ta ce waje layil tafi ulaiha annabi ibrahim ko juyowa ya kalle ta ma bai ba yana da ya tafe tana binsa tana magana yana tafe tana binsa tana magana qalat lahu sai ta ce da shi allahu amaraka bi hada shin ko da ne ya umarce ka kai haka tunda ta yi tambaya babu amsa yanzu sai ta yi tambayar da ta san za ta samu amsa a wajen sai ta ce shin Allah ne ya umarce ka da yin haka ka ɗauko mu san inda muke zaune ka ajiye mu ni mace da kuma ɗana ɗan jariri kaga rauni akan rauni kenan ita mace mace mai rauni ce ɗan jariri jariri mai rauni ne ka ajiye mu a wannan waje Allah ne ya umarce ka kala sai annabi Ibrahim ya ce na'am eh babu abin da ya ƙara cewa kawai sai juya ya tafi ina fata an gane qalat annabi ibrahim yana ce mata na'am sai ta ce idan la yudayyuna in ko haka ne Allah ne ya umarce ka ka aje mu anan wajen to Allah madaukakin sarki ba zai taba tozartar da mu ba Allah ba zai taba wulakantar da mu ba ba zai taba bari mu lalace ba yan uwa kun ji yadda ake samun aminci da Allah subhanahu wataala ka dauki mace mai sabuwar goyo mai sabuwar haihuwa ka je aka aje ta a cikin daji cikin daji fa ita kadai babu kowa ka tafi ka barta wannan ai sai matan annabawa eh sai matan annabawa dan yanzu wata mace ta yace za ka kai ta daji ko gidan zuka kai ta ka aje ta kace za ka tafi za ta baka ba eh in ta fara zazzaga maka bala'i da ce dan baka san ta ka aure ta so kake ta mutu amma kaga da yake matar annabi ce da ta tambaya ta ce Allah ne ya umarce ka ka aikata haka yace eh sai ta ce yi tafiya na tabbatar Allah ba zai tuzartar da mu ba shikenan ta koma ta raba da shi tafiyarsa ba ta biyo shi ba thumma raja'at sannan sai ta koma wajen wa wajen danta da ta ajiye dan jariri fan talaqa ibrahim sallallahu alaihi wa sallam sai annabi ibrahim tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya juya ya tafi ya koma gida hatta idza kana inda saniya har sai da yazo daidai wajen afsaniya an aka ce afsaniya ita ce at-tariqatu fil jabal hanyar da take hanyar da take a cikin dutse ita ce ake ce mata afsaniya saman garin maka akwai saniya a kusan guda biyu akwai ta shiga akwai ta fita akwai wata ake ce mata saniyatul wada saniya hanya da ake zuwa idan mutum zai tafiya a raka shi in an je nan kuma sai a ban kwana da shi sai a dawo gida shi sai ake ce mata saniyatul wada hanyar da ake zuwa a ban kwana a mutum bai bai shikenan ya tafi akwai kuma saniya wacce shigowa ake garin eh kun ga shine shine lokacin da da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shigo garin Madina lokacin da ya shigo garin Madina ai za ku ga ana masa waka ana cewa lalla albadaru alaina ko min saniyatil wada ina fata an fahimta to da je wata hanya ba wannan saniya ce da annabi ya shigo ba ba ita bace waccan a garin Makka take wannan kuma a garin Madina take amma kun san da yake garin Makka da garin Madina duk gari ne sun yawa akwai duwatsu musamman garin madina ne kewaye yake da duwatsu haka to garin maka ma akwai irin waɗannan duwatsu to sai da ya je wata hanya da take a cikin dutse inda ya tabbatar ta daina hango shi ganin sa sai ya tsaya a daidai nan farafa'a thumma da'a haythu la yarawnahu inda ba sa iya ganin sa istaqbala bi wajhihi albayta ya juyo da fuskar sa sai kalli setin inda ɗakin Ka'aba yake a lokacin na ga muku ɗakin Ka'aba babu shi ba a samar da shi ba amma Allah madaukakin sarki ya sanar da shi inda ɗakin yake saboda haka sai juye kalli ala abinda zaka ci kenan sai juye kalli alqibla thumma da abi haula da'awat sannan sai addu'a da waɗannan addu'o'i daga nan malami suke cewa ashe musbi ne shari'a tana so duk lokacin da zaka yi addu'a ka fuskanci ina alqibla abu ne mai kyau duk lokacin da zaka yi addu'a ka fuskanci alqibla shi sa koyarwa ta addini ta tabbata ko da mata ka je lokacin da aka binne mutum za a yi masa addu'a to ba kabarin ake kallo ba alƙibla ake kallo a yi masa addu'a ina fata an fahimta yan uwa alƙibla za ka kalla ka masa addu'a ba wai ka sa a gaba ba yanzu ka kaddara kabarin a nan yake kamar yadda nake kun gani ina nake kallo yamma nake kallo ko ba gabas ba to ko da kabarin yana nan sai in juya an kalla alƙibla sai ne masa addu'a sai in tafiya ta shine a mata mustahabbi ne alfa'alul hasan ne kyakkyawan fata ne duk lokacin da addu'a ta kama ka babu laifi sai ka kalli alƙibla sai ka yi addu'a shi sa ko da mutum idan ya je ga lokacin da mutum zai yi sa'ayi tsakanin safa da marwa mutum yana hawa kan dutsen safa akwai addu'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake akan dutsen safa lokacin da amsa addu'a ana tunkaro dutsen safa kafin ya karasa zai karanta inna safa wal marwata min sha'irillah faman hajja al baita aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima faman tatawwa khairan fa inna allaha sha'alim sannan da annabi ya hau kan dutsen sai ce abbi ma bada allahu bihi لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعدا ونصر عبدا وهزم الأحزاب وحده sai annabi kalla alƙibla sai daga hannu sai addu'a sosai gurin amsa addu'a ne mallan shaɗin shine annabi yana fuskantar alƙibla yayi ne yayi addu'a to kun ga nan wajen annabi ibrahim alayhi salam shi ma sai ya kalli alƙibla sai addu'a malamai suka ce wannan fiƙiyun da zama ɗauka a nan wajen kenan farafa ya daihi sai ya ɗaga hannayensa sannan ɗaya daga cikin abin da ake so ga mai addu'a shine mai ɗaga hannaye na daga cikin abubuwan da suke sa amsa addu'a shine idan mutum zai addu'a ya ɗaga hannu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mafiya galibin lokuta idan zai addu'a yana ɗaga hannu sallallahu alaihi wani lokaci da annabi ya ɗaga hannu yana ɗaga hannunsa haka har mayafinsa ya faɗi sallallahu alaihi wasallam yakan ɗaga hannunsa haka mayafin da yake jikinsa ya faɗi kamar lokacin da aka yakin badar wani lokaci kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka yake ɗaga hannun ba da yawa ba wani lokaci kuma za ku ga ɗan yatsa ma ɗaya yake ɗaga kuma addu'a ake ɗan yatsa ɗaya sai addu'a kuma ya tabbata wani lokaci kuma manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan zai addu'a baya ɗaga hannu kamar wani lokaci lokacin da yake tsaye akan mimbar yana hudu ba duk hudubar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake idan zai addu'a baya daga hannu ya tabbata saboda idan limami yana kan mimbari zai yi mutane addu'a to ba daga hannu a lokacin dan wannan fata an fahimta kaga sai mu kiyaye inda ake daga hannu sai a daga hannu inda ba daga hannu sai a yi me sai a bashi sallallahu alaihi wasallam saboda haka annabi ibrahim alaihi salam ya daga hannunsa fa qala yace rabbi inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ودا shi sa kaga sai hatta balaga yashkuruna ko har sai da yazo fadin Allah subhanahu wataala yashkuruna annabi ibrahim yace rabbi inni askantu min zurriyati ya ubangiji haƙiƙa ni na ajiye wani sashi daga cikin zurri ita ce hajara da kuma ɗanta annabi isma'il alaihi salam na ajiye su biwadin a wani tudu a wani kwari in aka ce wadi galibi shine hanyar da take tsakanin duwatsu bar hanya to amma abin da ake nufi da wadi ana wajen wannan kewayen gaba daya wannan dajin gaba daya wannan filin gaba daya da annabi ibrahim alayhi salam ya ajiye matarsa shine wadi a lokacin saboda haka na ajiye matata da ɗana ya ubangiji a wani guri da yake ghairi bi zari'in ba waje mai shuka ba ba waje mai amfanin gona komai a wajen inda baitikal muharram a wajen ɗakin ka mai alfarma ashe kun ga annabi ibrahim ya san akwai ɗakin allah a ina a wajen tare da cewa babu shi a wajen amma annabi ibrahim cewa akwai ɗakin allah a wajen sai ce rabbana li yuqimus salata ya ubangiji ka sanya su zurriyata su zamto masu tsaye da sallah waj'al afidatan min nasi ka sanya zukatan wasu daga cikin mutane tahawi ilaihim su karkata zuwa gare su su ji suna son zuwa garin su ji suna son kai ziyara wajen su ji suna son zuwa wajen warzuquhum min samarati ka kuma azurta su da kayan marmari la'allahum yashkuruna fatan sa kasance daga cikin masu godiya malamai suka ce fadin annabi Ibrahim a cikin addu'a da yace a faj'al afidatan minan nasi ka sanya zuciyar wasu daga cikin mutane suka ce inda annabi Ibrahim ya ce faj'al af'idatan nasi ka sanya zuciyar mutane ta karkata yace to da irin farisawa da rumawa duka za su zo su cika garin maka nan da nan me dalili saboda nasu aka ce mutane mutane aka ce ya shafi mutumin da yake musulmi ya shafi mutumin da yake arne kowa ya shiga ciki an fahimta amma da yace af'idatan minan nasi min ce tab'idiya ko wani bangare daga cikin mutane sai ka musulmi ake nufi kenan duk wani arne babu shi ba haka bane to shi sa sai ya kasance musulmi ne suke marari suke marmarin zuwa garin makka yanzu da Allah a cikin mu nan gaba daya waye wannan ta annabi ibrahim bata haushi ba abin nufi shine waye baya son ya ganshi a kusa da ka'aba da Allah waye babu duk cikin mu kowa yana son zuwa ko ka je barin komawa idan baka je ba kana marmarin zuwa haka garin makka yake faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim kenan addu'a annabi ibrahim kenan sannan annabi ibrahim alaihissalam kuma yace ka siya musu kayan marmari ka azurta su da kayan marmari tare da cewa fa garin ghairi zizar'in ne ba gari ne da ake noma ba ba gari ne da ake shuka ba amma ya musu addu'a azurta su da kayan marmari yanzu wannan addu'a ta annabi ibrahim ta samu karɓuwa ko ba ta samu karɓuwa ba galibi dai yan najeriya apple daga saudiya suka fara ganin sa ba ka cin apple sai an je saudiya an kawo tsaraba tare da cewa ba a san ake shuka ba ba haka bane yanzu ne yawa gashi nan amma da abin daga shekara sai shekara in an je an kawo tsaraba dan gutsarar maka ci to shikenan kuma alhamdulillah sai wata shekara idan wani ya ji ba haka bane da Allah haka ne wanda suka je suke bada labari cewa duk irin nau'in kayan marmarin da kake bukata in ka je Saudiya zaka gan shi kala kala kala kala wani malamin ya ce ayaba sai kaga al ayaba kala kala ga jajawur ga jajajaja ga wata haka shuɗiye shu kala ga nan kala kala wata ayaban ka ganta sai ka ɗauka ayaban roba ce duk wani kayan marmarin da kake bukata Allah madaukakin sarki ya azurta shi da shi albarkacin addu'ar wa annabi Ibrahim alayhi salam shine warzuqu minas samarati la'allahum yashkuruna fatan sa kasance daga cikin masu godiya annabi Ibrahim alayhi salam ya wannan addu'ar sai ya tafi وجعلت أم إسماعيل ترضيء إسماعيل ينزو النبي إبراهيم يقوم شام الرفي بابنسا ينزو أن دا وجم النبي إسماعيل ما هي فيسا سورة كسي ما هي فير النبي إسماعيل تتشغى بدا شاهد أنت النبي إسماعيل وتشرب من ذلك الماء تتشغى بدا شام والنروان دا تكي شا والنروان دا النبي إبراهيم أجي متى أتكين سلكا حتى إذا نفد ما في السقاء har sai da abin da ke cikin salkan nan ya ƙare yanzu babu ruwa dama in ta sha ruwa ta ci dabino wannan zai taimaka mata wajen mai ruwan nono ya yi mai ya zo ɗanta ya sha shi ma ya samu abincin da zai ci to yanzu ruwa ya ƙare dabino ya ƙare ba sai ta ci ba shi ma zai ci ba sai ta sha ba shi ma zai sha to yanzu babu ruwa ya ƙare yanzu atishat wa atishat wa atishat ibnuha saboda ka sai yunwa ta kama ta itanta shi ma yunwa ta kama shi وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط sai ta rinka kallonsa yana birgima shine ya talawa yana birgima yana bubbuga ƙasa irin abin da yara suke in suna jin yunwa ko wani makamancin haka yana birgima yana bubbuga ƙasa a kafarsa a ƙasa ya tamarrahu wa yuribu bi rijlaihi yana birgima yana dukan ƙasa da kafafuwansa fantalaqat karahiyata an tanzura ilaihi saboda ka sai ta tashi ma daga inda yake ta bar wajen saboda kun san tausayin uwa da ɗa ba ma ta so ta kalle shi yadda ta ga ya shiga cikin wani hali yana kukan da ita ba za ta iya jurewa ba sai ta tashi ta bar inda yake fa wajadati safa aqraba jabalin fil ardi yaliha sai ta samu dutsen safa wanda ake safa da marwa akai shine mafi kusancin dutsen da yake kusa da ita wanda yake daga ita sai shi dutsen ba ɗaya bane akwai duwatsu da dama to amma dutsen da yake daga ita sai shi shi ta fara tarawa shine dutsen safa sai ta tarar da shi faqamat alaihi ta ta hau kan dutsen safa ta tattaka ta hau kan dutsen safa me yasa ta hau dan ta hango ko za ta iya samun taimako ko za ta iya samun wasu mutane ko za ta iya ganin wani waje da za ta iya samun abinci ko ruwa thumma istaqbalat hadi da ta hau kan dutsen safa sai ta hangi wannan dajin wannan filin gaba ɗayansa ta kalli nan ta kalli nan tana ta kewayawa da idanta ko Allah zai sa ta ga inda za ta iya samun taimakon abin da za ta ci ta shayar da ɗanta tanzuru hal tara ahadan tana ta duba ko za ta iya ganin wani falam tara ahadan bata iya ganin kowa ba fa habatat min safa sai ta sako daga dutsen safa hatta idza balagatil wadi har sai da ta zo ta dawo cikin wannan filin ko wannan kwarin da take ciki rafa'at طرف درعها سيتدجي جيفر ريغتا الدرع itace wacce take tsaya a matsayin riga eh ita ce addiru maka ce alkhimar shine abinda mace take rufe kanta zuwa kirjinta addir'u shine kamar riga zuwa ƙasa al'izar kuma shine ake daura shi daga kugu zuwa ƙasa ina fata an fahimta saboda haka sai ta tattare gefen rigarta thumma sa'at sa'yal insanil majhudi sannan ta yi ƙoƙari ƙoƙarin mutumin da yake matuƙar neman taimako mutumin da yake matuƙar neman taimako yana na hali saboda ka ta yi ƙoƙari ta ci gaba da tafiya hatta jawazatil wadi har sai da ta ƙetare wannan dajin ko filin da take ciki sun ma'atatil marwa har ta iso inda dutsen marwa take inda dutsen marwa yake yadda kaga ake sa yi tsakanin safa da marwa to haka ta yi daga wancan dutse na safa ta gangaro ta ɗage rigarta ta yi tafiya ta yi tafiya sai ta je inda marwa yake dutsen marwa yake shi ma nan ta hau tun da can bata ga komai ba to bari ta hanga ta nan bangaren shi ma ta hau kansa ta duba nan ta hanga nan ta leƙa nan bata ga komai ba babu wani abu sun ma ta tilmarwata faƙamat alaihi shi ma ta hau kansa ta tsaya fa nazarat ta yi duba hal tara ahadan ko za ta ga wani falam tara ahadan babu abin da ta gani babu wanda ta gani fa fa'alat zalika sab'a marrati ta aikata haka har sau bakwai ta je ta dawo ku duwa mace ce fa ta je ta dawo ta ta leka ta ƙara komawa ta hau ta leka babu abin da ta gani har sai sai da ta sau bakwai ta yi a safa tare a marwa قال ابن عباس رضي الله عنهما marwaicin labarin abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yarda da ya zo nan sai ya ce qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce falidhalika sa'an nasu bainahuma saboda haka ne mutane suke sa'ayi tsakanin safa da marwa me dalili saboda abinda mahaifiyar annabi isma'il ta yi lokacin da take nema masa abinci ko ruwa ta je ta dawo akan dutsen safa da marwa sau bakwai sai Allah maɗauki ya mana da shi a matsayin ibada ta dindindin wanda rukuni ne daga cikin rukunan aikin haji don mutumin da ya aikin haji ko umara bai yi sa'ayi ba to ba shi da aikin haji ba shi da umara ba dole ne kamar yadda na faɗa za a fara sa'ayi haka za ka je ka hau dutsen safa sannan ka gangara ka gangara ka tafi yadda ta yi waccan tafiya kai ma sai ka yi akwai gurin ma da akwai gurin ma da idan ka je sai ka yi sassarfa sai ka ɗan yi sassarfa ba wai tafiya za ka ba a'a sassarfa shi za ga akwai alamun fitulu da ake sa maka idan ka je wajen fitila mai alaman kala za ka yi sassarfa idan ka je wajen kaza kuma za ka dakata sai ka ƙarasa a haka ba haka ba ne haka ne haka za ka yi a wajen idan ka je marwa ka yi ɗaya sai ka hau ƙarin addu'a sai ka dawo safa ka yi nawa kenan eh ka yi biyu kenan ka koma haka za ka sai ka yi sau ya zamto ibada har in dai za ka je ka yi aikin hajji sai ka yi wannan ibadar ta dalilin wa ummu Ismail mahaifiyar annabi Ismail alaihi salam falamma ashrafat ala almarwati sami'at sautan lokacin da ta hau kan marwa na ƙarshe kenan ko na ga muku ana farawa ne a safa ƙariya ina marwa ko to tayi na bakon da yace sai da ta kammala guda bakwai tayi na bakon kenan ta hau kan marwa sami'at sautan kawai sai ta ji wani sauti gurin da babu kowa daga ita sai ɗanta sai ta yi sauti faƙalat sai ta ce sa ɗan saurara mana shine sa da kanta take magana ɗan saurara yake faruwa kamar na ji wani sauti mutum yana magana da kansa ai akwai irin wannan ko yawwa turidu nafsa tana nufin kanta da kanta ta ɗan saurara summa tasamma'at sannan sai ta ƙara saurarawa shine tasamma'at eh tasamma'at ka san akwai banci a larabci tsakanin istama'a da sam'u da sami'a da istama'a akwai bambanci in ka ji an ce istama'a to sai da mutum ya sa kunne sosai ya saurara amma sami'a kawai saurari kowane iri shi sa zaka ga in dai za a kamanta ji na Allah subhanahu wataala ba a ce mai istama'a dan Allah madaukakin sarki yana bukatar in zai ji abu sai ya saurara sosai ba bukata kai ne kake bukatar wannan shi sa kai idan za a yi maka idan za a bada labarin ka saurara sai a ce maka istama'a dan ba komai kake eji ba wani abin sai kai me sai ka saka ka kunni amma Allah madaukakin sarki shi jinsa ya walace me komai da komai shi sa Allah madaukakin sarki ce laqad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha ba haka bane qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa taki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma na Aisha ta ce lallai tsarki ya tabbata ga wanda jinsa ya loci ko ina da ina ta ce ita tana cikin ɗakin da annabi tsira da aminci bata a gare shi ke tattaunawa da waccan mace haula tana cikin ɗakin a can ƙuryar ɗaki ta ce amma wallahi ba ta jiyo tana ɗan jin dai alamun magana annabi yana magana tana mayar masa ta ta san abin da suke tattaunawa ba amma Allah maɗaukakin sarki yana saman sammai bakwai kan al'arshin sai jiyo abin da suke tattaunawa subhanahu wa ta'ala shi ne ta ce lallai tsarki ya tabbata ga wajen sayar wacce ko ina da ina saboda ka ta ce ta summa ta samma sannan ta saurara ta kasa kunne ta ji shin sautin nan da take ji daga fa sami'at aiban sai ta ji ta ƙara ji ko sai ta ji da gaske ne fa qalat sai ta ce qad asma'ata ina indaka gawafun to ajiyar da wanda kake so ya ji maganar da kai na ji shi ne abin da take so ta faɗa hal in kana indaka gawafun idan kana da agaji da zaka iya bamu in kana da tanyo da za mu daga gare ka shi ne maganar kenan da take abin nan fa idza hiya bil malaki inda mawdi'i zamzama kawai sai ga mala'ika za ku ji mala'ika jibril salam kamar yadda zamu zo mu ji a wata ruwayar sai ga mala'ika jibril alayhi salam a daidai inda rijiyar zamzam take a yanzu fa ba hafa bi aqibi qala bi janahihi hatta zahara al ma'a saboda ka sai ya sanya faffikin sa ko kuma ya sanya kafarsa yake tona wajen yake haka a wajen har sai da ruwa ya bayyana har sai da ruwa ya bayyana yan uwa wannan shine asalin ruwan zamzam ruwa ne da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama cikin falalarsa da ikonsa kawai ya samar da shi babu wani ƙoƙarin wani daga can ba wani mai haƙa rijiya ba ne ya haƙa shi ba mai samar da dam ne ya samar da shi ba haƙa ce daga Allah subhanahu wata'ala wanda ya sama albirili aka samar zamzam sai dai ƙoƙarin da mahaifi annabi ismail ta shi ne ƙoƙarin tattare shi bai zamto ruwa mai gudana ba kamar yadda za ku zo ku ji shi sa yake da wata falala ta musamman shi ruwan zama yake da wani abu wanda sauran ruwayen duniya ba su da shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ruwan zamzam duk abin da mutum ya sha shi don shi Allah zai biya masa bukatarsa ma'u zama lima shuriba lahu ruwan zamzam duk abin da ka sha shi domin sa Allah zai baka wannan bukata ka sha ne don kai kuɗi za ka yi kuɗi in Allah yadda ka sha don ka sami ilimi za ka sami ilimi in Allah ka sha ne don ka samu duk abin da kake bukata ka sha shi da wannan niyyar zaka same shi in Allah ya so ya yarda ina fata an fahimta yawwa wasu malaman suka ce in ka sha ma dan yunwa zaka daina in Allah ya yarda zaka daina jin yunwa akwai ɗaya daga cikin malamai da yake bada labari cewa cuta ce ta kama shi duk wani magani da ya san za a yi an yi ba natija ba natija saboda ka kawai da ya samu dama zuwa garin maka sai je tari a gidan ka'aba babu abin da yake shashe sai zamzam kawai ke amfani da shi kama wani lokaci sai cutar gaba ɗaya ta tafi aka neme ta a karansa saboda haka tun da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ruwan zamzam magani ne gaban da aka sha shi domin sa to insha Allah ta'ala in dai ka sha baka raba wuta ka samu abin da kake bukata eh kaka sha kana cewa to bari in gwada in gani ba za zai ma aiki ba kwarai da gaske eh kace bari in gwada in gani Allah zaka gwada manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa abu kace zaka gwada ya zo wajen likita in ka je baka magani likita likita zai baka magani ka ce alhamdulillah ai da tawana ne ya duba ni kana da fika da shi ba haka bane da Allah akwai daktocin da in dai ka je ya ganka ko in ta je ya ganta sai ta daga alhamdulillah ai ni shikenan me yasa saboda daktawanci ce ta gani ko daktawana ne ya gani asibitin daktawana na je fa ma'ana kamar daktawana shine mai bada lafiya ba haka bane tana da abu da shi kake da irin karke da aminci da irin irin wannan amincin da wanda yake mutum ne dan uwanka ballanta kuma da ubangijin mutane saboda Allah so haka in za ka du'a ko za ka nemi wani abu wajen Allah madaukakin sarki yan uwa ba a raba wuta eh ba a raba wuta ba a cewa za a gwada yi kawai ake kai tsaye sai Allah madaukakin sarki ya baka Allah subhanahu ya samu dace saboda haka sai ruwan zamzam ya bayyana yan uwa a wannan wajen فجعلت تحوضه وتقودها هكذا سترنك تتري ruwan shine فجعلت سترنك tana تتري ruwan shine تحوضه tana tattare shi kamar tana dan masa wani dan dakin da ba zai gudu ba an gane tana dan tattara ƙasa haka ya zauna inda yake tunda bulbulowa yake yi haka yana bulbulowa tana kokarin tare shi a wajen ya dan taru ta yi amfani da shi wa ja'alat wa taqdiha ai taf'alu bikina eh wannan an yi an yi la'in kalmar alqawlu bi ma'ana alfi'l tana aikata haka da hannunta Abdullahi ba suke kamanta musu tana tattare wa ja'alat taghma fi siqaiha tana kokarin kwarfar ruwan ta zuba a cikin wannan salkarta ta tana tare haka tana iba ta zuba a cikin wannan salkar taka wa huwa yafuzu ba'da ma taghribu ruwan yana fita yana gangarawa saboda yayi yawa fita yake da yawa iya inda ta tattare din in ta iba ta zuba kuma sai gangara sai ya fita haka haka ruwan ya fi riwayatin wata riwaya tace bi qadri taghrifu tana farfata ta zuba a cikin salkata gwargwadon kuma abin da yake fita daga cikin wanda yake mai wanda fitowa daga ƙasa wanda yake gangarewa ya tafi qala ibn abbas radiyallahu anhuma la dan abbas Allah ya kara masa yarda marwayacin hadisi annabi tsira da amin qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace rahimallahu umma isma'il Allah ya jika mahaifiyar annabi isma'il inji mana tsira da aminci tsara tabbata a gare shi law tarakat zamzama inda ta bar ruwan zamzam yake fito wannan kawai ya ci gaba da kwaranya yana kwarara yana bin ƙasa a haka auka laulam taghrif min alma da bata ci gaba da kufar ruwan nan ba tana kokarin tattare shi ta zuba a cikin salkata lakanat zamzamu ayna inan da ruwan zamzam ya kasance idanuwa ne mai gudana kawai wani idanuwa ne kawai da ya bayyana yake gudana kamar yadda kaga ruwan ƙora gudu yake yi ba to shi ma haka zai kasance amma yanzu ruwan zamzam menene rijiya ce ba haka bane rijiya ce to wannan na ɗaya daga cikin gatan da mahaifiyar annabi ismail tewa wannan al'umma ta mu idan zamto kawai ruwa ne yake gudana ko ina da ina amma sai ya kasance a guri guda yake qala fasharibat saboda ka sai ta sha wannan ruwa na zamzam wa arda'at waladaha ta kuma shayar da ɗanta faƙala lahal malak sai shi a sai shi wannan mala'ika ya ce da ita mala'ika jibrilu la ta khafu bai'ata lokacin da ya ga ta sha ruwa ta samu nutsuwa ɗanta ma ya nutsu to sai ya gaya mata dali sai ce la ta khafu bai'ata kada ki ji tsoron tozartuwa kada ki ji tsoron halaka ba za ki tozarta ba ba za ki halaka ba fa inna hahuna baital nan ma inda kike a wani ɗaki na Allah subhanahu wataala yabnihi hadha al-ghulam wa abuhu wannan dan naki da kike shayarwa shi zai gina shi da shi da babansa da mijin ina fata an fahimta ishara da gina ɗakin Ka'aba wanda ɗanta shi zai gabata shi wa inna Allah la yudayyi'u ahlahu Allah madaukakin sarki kuwa ba iyalansa kun san Allah madaukakin sarki yana da iyalai ko amma ba irin ba irin ba iyalai da ka sani ba amma abota karatun alqur'ani annabi tsira amince tsara tabbata a gare shi sai ahlul qur'ani hum ahasatu ko ma'abuta alƙur'ani alarammomi wanda suka karanta alƙur'ani suka haddace shi suka san ma'ano kuma suke aiki da shi annabi sai tabbata a ta waɗannan su ne iyalan Allah kuma su ne ke bantu ɗan kusa-kusa ga Allah subhanahu wata'ala to shine mala'ika jibril yake ce mata Allah subhanahu baya tozartar da iyalansa wanda suke masu bin sa sau da kafa ko kuma Allah madaukakin sarki baya tozartar da iyalan wannan ɗaki nasa mai alfarma wani hidima Allah maɗaukakin sarki baya tuzartar da su kowanne malamai sun fasa wa kana albaytu murtafi'an min al-ard karrabiyati shi a lokacin inda ɗakin Ka'aba yake a lokacin wajen ya dan yi tudu ya dan daga karrabiyati kamar tudu in aka ce arrabiya shi din kasa haka ko tudu inda da ya tudu shi ake cewa arrabiya sai ina gina ɗakin Ka'aba wajen tudu ne haka ya kasa ta'tihi siyul fa ta'khudhu an yaminihi wa an shimalihi idan ruwan sama ya zo masa mamako shine asiyuli ruwan mamako idan ruwan sama ya zo wajen to zai kwaranye ta dama da ta hagu ne amma zai mai ba ba zai shanye shi ba haka inda ɗakin ka'aba yake guri ruwa ya zo ba zai shanye shi ba fanat kazalika hatta marrat bihim rifqatun min jurhum sai aha alhamdulillah tana sha daga ruwan zamzam kada ku manta dabinan da aka bata ya kare yanzu me yi mata saura zamzam shi kaɗai ta ci gaba da sha faɗa ba fito ko ruwan zamzam ta ci amfani da shi tana sha hatta marat fihim rifqatun min jirhum har sai da wasu karafka matafiya tara da suka zo wucewa ta inda take daga kabilar jirhum kabilar jirhum su filin da suka fara assasa garin makka su ne larabawan garin makka su ne larabawa na kenan au ahlu baitin min jirhum ko kuma wasu iyalai daga cikin kabilar jirhum din ba gaba ɗayan su ba da abu ɗaya ne ina tariqi kida ko kada wanda sun fuskanto daga hanyar kida kida din a guri daga nan suka fuskanto suka ta wajen za su wuce hanya ce ta wuce da ta kawo su wajen nazalu fi asfali makkata sai suka zauna a ƙasan makka ita tana daga tudu su kuma sai suka zauna daga ƙasa can su ɗanya da zango su tashi su wuce matafiya suke yi fara'au ta'iran na'iqan faqalu sai suka ga wani tsuntsu yana shawagi a wani waje irin tsuntsun da ka gan shi yana shawagi a kusa akwai tsuntsun da matafiya suke gane akwai ruwa a waje ta dalilinsa tsuntsu ne da in dai ka gan shi yana shawagi a waje to akwai ruwa a wajen matafiya sun san irin wannan tsuntsun saboda haka suna kalkan tudu su ga ina su ga wannan tsantsan da sun gan shi za su sauki hanyar saboda sun in dai sun ji za su samu ruwa a wajen kawai sai suka ga daidai indiyar annabi ismail take tsuntsu yana yawo a wajen su kuma sun saba wucewa ta wajen shekara da shekaru sun san babu wani alamun ruwa a wajen faƙalu sai suka ce inna hadha ta'i la yaduru ala ma'in wannan tsuntsun fa baya shawagin ban sai kaga yana shawagi a waje to ruwa ya gani la'aduna bi hadhal wadi iya sanin mu da wannan wadi da wannan dajin imam san babu ruwa a cikin sa kwata kwata iya gwargwadon shekarun da muka yi muna wucewa ta cikin sa babu ruwa ko ɗaya a cikin sa fa arsalu jariyan aw jariyaini saboda sai suka aika aike shine jariyan dan leken asiri je ya gano musu me ke faruwa a inda waɗancan tsuntsaye suke ko dai mutum ɗaya suka aika ko mutum biyu fada'i suna zuwa kawai sai ba ga ruwa a wajen ba suka ga ruwa gashi nan tinjim da yawa faraja'u sai suka dawo fa akhbaruhum suka ba sauran yan uwansa labarin abin da suka gani wa ummu isma'ila inda al-ma'i sai suka taho gaba daya suka taso daga inda suka yada zango suka taho wajen inda mahaifiyar annabi isma'il take suka da ita a bakin ruwan a zaune qalu sai suka ce da ita ata'zanina lana an nanzila indaki shin zaki mana izini mu zauna inda kike kaga yanzu zan ya zama nawa kenan nata sai sun nemi izininta ki izini mu zauna a kusa da ke da Allah mu danya da zango mu amfani da wannan ruwan qalat na'am sai ta ce babu laifi zan muku izini walakin la haqalakum fil ma'i ba ku da kowane irin haƙi a cikin ruwa nawa ne kuma da man nawayi da Allah nata ne ai wannan ruwan tana da ikon da za ta kowanne irin me dan ta ga ikon Allah a cikin wannan ruwan ko ba haka ba saboda haka ta ce da yadda ku zo ku zauna kusa da ni amma ruwan yadda na ga dama eh in ba wanda naga dama in hana wanda naga dama haza haza da'una ke au amsik bi ghairi hisab qalu na'am sai suka ce mun yadda basin abdullahi dan abbas ce qala annabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amin tsara tabbata a gare shi ce fa alfa zalika umma isma'ila wa hiya tuhib sai mahaifiyar annabi isma'il ta samu wannan yanayi na saukarsa a wajen ta ji daɗinsa me da wahiya tuhibbul unsa saboda tana da tsaye mata kewa dama ita kadai ce ta samu mai akwata da ita abin daɗi ne ko ba abin daɗi bane abin daɗi ne saboda haka sai ta ji daɗin haka in suka sauka a inda suke suka kakkafa tantunansu da inda za su zauna fa arsalu ila ahlihim fa nazalu ma'am sai suka aika sauran yan uwansu da suke ragowa duk su taso daga inda suke sai sha'i za kanu biha ahla abyatin har sai dai wajen ya kasance ma'abotan gidaje ne a wajen da yawa yanzu wajen ya zama dan karamin kauye sun samu gurin zama ne falanin tashin sun samu wajen zama saboda falanin tashi daga nan idan aka yada zango kuma ai can daga can ai nan to tunda sun samu waje ga ruwa yanzu an dina tafiye-tafiye sai suka kam sai ka ce dan karamin kauyen da ya assasu ya samu karɓa ta dalilinsu wa shabbal gula nabi ismail alayhi salam saboda sai ya zama saurayi ma'ana ya girma ya zama matashi a wannan gari inda suke wata allah ta saboda ka har ta kai ma ya koyi yaransu da larabci na ga muku su ne farkon waɗanda ake ce musu larab malaman tarihi suka ce larabawa kala uku ne akwai al'am akwai al'arabul ariba akwai al'arabul musta'ariba haka suke larabawa na nesa da can larabawa na farko kenan larabawa waɗanda a su asalinsu ba larabawa ba larabawa ba bambacin suka jiwa suka suka zama larabawa irin su annabi isma'il alayhi salam shi asalinsa ba balarabi ba ne ina fata an fahimta shi sa zaka na bayanin larabawa zaka ji an sa annabi isma'il alayhi salam amma ba ka ji an sa dan uwansa annabi ishaq ba ba ka bane dan shi ba anan ya zauna ba a can sha mai zauna can kuma ba larabawa bane akwai al'arabul musta'ariba wannan su kuma su ne wanda suka ji larabci suke magana da larabci su ba larabawa bane annabi ibrahim annabi ibrahim yana cikin al'arabul al'ariba su so da ka sai ku yi larabci daga wajen sai kasance yaran da suke magana da shi da shi ya taso wa anfasahum kuma ya kasance ɗaya daga cikin mafiya martaba su ba anfusuhum bane anfasahum anfa wannan fa din ai mata fata anfasahum yawa sai kasance daga cikin mafiya daraja daga cikin su daga annabi abu mai daraja kenan wa ajabahum hina shabba saboda ka sai kayatar da su ya kasance saurayi ne da kowa yake son sa kowa yake da ya girma ya zama matashi mutum ne na mutane falamma adraka lokacin da yake karin balaga shine adraka ya girma ya kai shi garin balaga zawwajuhu mar'atan min mata suka aura masa wata mace daga cikin su su jurhum din kenan yanzu ya zama mai kenan ya zama su wa matat ummu isma'ila ana nan sai mahaifiyar annabi rasu فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل يطالع تركته سي النبي إبراهيم عليه السلام يكاو زيارة با النبي إسماعيل يا يا أوري دن يدوب أجيسا يغيا تكي تكي to wani anan zira cewa tunda annabi ibrahim ya kawo su ya ajiye yanzu shi ya zama saurayi yayi me yayi aure alal kace ya fi shekara goma sha biyar ko alal kalla kenan tunda shekarun balaga galibi ne namiji suna fara daga shekara goma sha biyar ne zuwa sama ya fi goma sha biyar to kaga wani sai ya ɗauka kusan shekara goma sha biyar annabi ibrahim bai leƙo ya ga iyalan amma ba haka ba ne wasu rayin sun nuna duk wata annabi ibrahim zai zo ya gansu wasu rayin sun nuna haka duk wata zai zo ya gansu ya kuma koma wajen iyalansa a can sham to wannan shine falamma falamma jid isma'il lokacin da annabi ibrahim ya zo bai samu ɗansa isma'il alaihi salam ba ya fita فسأل امرأته عنه سيتنبي مدشي فقالت ستتي خرج يبتغي لنا يا فتا yana neman mana abin da za mu ci ya fita neman abinci wa fi riwayati yasidu lana ya fita dan bauta dan sana'ar annabi isma'il ita ce farauta eh a shiga cikin daji a je a farauto abubuwa a gida a ci eh wanda za a siyar a siyar wanda kuma za a ci a ci shine sana'ar annabi isma'il shi sa farauta yan uwa sana'a ce daɗaɗɗiya mai tarihi addinin musulunci bai ba farauta a sake ba sai dai samu ka'idoji yadda da me za a yi farauta idan aka yi ya za a yi a wajen tura shi abin da zai ma farauta ya za a yi wajen yankawar ya za a yi duk sai da shari'a ta faɗa duk sai da shari'a ta faɗa babi kusan guda malami suke wajen farauta a cikin littattafansu na hadisi ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم sannan sai annabi ibrahim ya tambayi matansa annabi ismail game da rayuwarsu da kuma yanayin da suke cike ce wata irin rayuwa kuke yi wannan hali kuke ciki bari ku ji abin da wannan ta ce sai ta ce na hannu bi sharri wallahi muna cikin sharri ba labari rayuwa ta yi kunci rayuwa ta yi e, komai babu daɗi hannu fi dhiqin wa shiddati muna cikin tsanani da kunci wa shakat ilaihi tai masa kuka kun ga irin matan da ba a so ko in ma da gaske ne haka ya kamata bai kamata ba tunda a lokacin bata san waye shi ba kawai daga ganin bako sai ki hau masa bayani mana cikin bala'i kun ji abin da nake nake sha irin matan mu ne yanzu galibi zaka ga wata a cikin adaida da sau kawai za ta fara za ta fara bada labarin mijinta wallahi a daidaita sau za su haɗu da wata da an gaisa ina gajiya shikenan sai labari a layin asibiti a shagon kasuwa Allah abin da yake faruwa kenan sai mace ta barke kawai ta bada labarin mijinta kuma ba fa na alkhairi ba na shari ai ba za ba su da kaza sai labarin mijinta to irin waɗannan ne bari ku ji da ƙarshe abinda annabi ibrahim zai ce ai mata bari ku ji matar ɗansa ce annabi isma'il tambaya halin da suke ciki ta ce suna cikin shari ƙala sai annabi ibrahim ce da ita fa idza jaa zawjuki idan mijinki ya dawo iqra'i alaihi karanta masallama ki ce ina gaishe shi wa ƙuli lahu sannan ki ce da shi yuhiru atabata babihi ya gyara bakin kofar kofar dakin sa dokin kofar sa samu matsala ya dan gyara shi za ku ji falamma ja isma'ilu lokacin da annabi isma'il alayhi salam ya dawo gida daga farauta annahu kamar ya dan ji wani abu ya dan ji alamun zuwan mahaifinsa wata rawa aka ce ya ji kanshin mahaifinsa ne kala sai ya ce hal ja'akum min ahadin bayan fitana ba mi bako ba bayan fitana kuwa qalat na'am sai ta ce kware da gaske mun yi bako ma'ana kun ga ta manta sai da ma ya fara me tuna ja'ana shaykhun da ne zo mana wani tsoho ne zo mana haka ta ce kaza wa kaza gashi gashi ga yadda yake fa sa'alana anka ya tambaye mu game da kai fa akhbartu na bashi labari nace baka nan ala kai fa aishuna ya tambaye mu yaya labarin rayuwar mu fa akhbartu ana fi jahadin muddati na bashi labari fa muna cikin bala'i da masifa muna cikin tsanani da kunci sai ce mata to din naji wannan fa hal ausaki bi shay'in shin ya miki wasici da wani abu ya dan baki wani umarni ya ce ki gaya min ta ce kware da gaske aiko ya bani ga abin da ya ce min amara ni an aqra alayka salam ya ce na gaishe ka in ka dawo wa yaqulu sannan kuma ya ce ghayyir atabata babika dan kofar ɗakin ka dokin kofar ɗakin ka ka gyara shi qala zalika abi sai ya ce to wannan da yazo da kike gani babana ne wa qad amara an ufariqaki ilhaq kuma wannan abin da ya ce in gyara bakin kofar ɗakina ya ba ni umarnin rabu da ke saboda ka tafi gidanku ba shi kenan ba ta ne da in gyara bakin kofar ɗakina abin da yake nufi in canza ki kenan ba ki da kirki sai ce mata kawai ilhaqi bi ahli ki tafi gidanku malamai suka ce ashe ana ana iya yin sakaya ba lallai sai mutum ya fito ya ce da matarsa na sake ki ba idan ya ce tafi gidanku sai a tambaye shi a ce me ya ce saki ne ka saku ko bai rubuta takarda ba duk wani abin da zai dauki akinaya da shi wajen saki to babu laifi kun ga a cikin nan ai ba a ji inda annabi isma'il ya ce da kawai cewa ilhaqi bi ahliki koma je ki haɗe da je ki haɗe da iyaye a cigaba da zama a gida shikenan abin da ya ce mata kuma ta sauku kenan ta sauku to nan sai malamai suka ce wannan wajen na mana lallai zama da mace mara haƙuri mai kai ƙara mai cin mutuncin miji ba shi da amfani ina fata an fahimta wannan mace mutum ya zo bata san ta buɗe cikin mijinta da sirrinta ta rinka muna cikin bala'i muna cikin masifa mace rufin asiri ita ce ko ana cikin masifa wallahi ba za ka gane ba ko ana cikin bala'in ba za ka gane ba ita ta san halin da take ciki amma wata wallahi ko iyayenta ban sani ba za ta faɗa ba saboda ta san aure ibada ce aljanna take nema ta ƙarƙashin wannan auren ba duniya take son ginawa ba ba haka bane yan uwa irin matan da aka aka rasa ba su yawa yan kaɗan ne shi sa ku ga ana ta rikici a aure ana ta rigima ana ta sake saken aure da an yi aure wata biyu wata uku sai ga an ce an rabu irin waɗannan mata kuma galibi ba sa samun orientation ne daga iyayensu mata Allah an kaci sa'a ka samu uwar mace uwar mace zaka aura ta gari wallahi ka dace shi sa kun ga samari in ko wasici da kada ka sake ka ce kai mace ita kadai tsura za ka aura ba ruwanta da iyayen ba ruwanka da iyayenta yaro ne kai baka da hankali sai da Allah ba a yin haka ka ce wai mace ita kadai ai tunda tana ina rana da iyayenta ko iyayenta ba sa so na a'a kalli iyayenta su za su maka control ɗinta madarar soyayya kake kallo tsakanin kai da ita za ku shiga gida ku kulle ku bata duk lokacin da kai mata abin da ba daidai ba kokari za ta yi ta kwanta ta huce komai zafinsa ko babu ruwanta a irin wannan a lokacin ake buƙatar dattawan iyaye su za su zaunar da ita su mata nasiha su gaya mata abin da ya kamata kunnan ta su mata aure ibada ne aljanna kike nema ki bi shi kina so ki shiga aljanna tun da muke da baban kin taba gani na koma gida kin taba gani masa kaza ka samu uwa ta gani amma tun yarinya tana gida ta saba gani uwarta tana shaƙi babanta a gida wannan kai mai ka auro kenan kai kuma ku tufo shi sa ka kalli iya musamman uwa ta fi tasiri a wajen yarinya wallahi in ka samu uwa ta gari ko da mata ka bata da kirki za ta maka za ka samu sauki sosai kan wata matar da ta maka ka je gida ta bada labari kuma a hau ka je kuma gidansu nan ma kuma a ƙara maka ba haka bane wannan gaskiya fa nake musamman ko waɗanda ba ku yi auren nan ba gaskiya nake gaya muku alayhi salam ɗansa ya ce da ɗansa ya gaya cewa ya saki matarsa saboda irin wannan halin ba ta ba ta ba za ta haƙuri akan abin da yake mai ba na kunci saboda kai ce rabu da ita sai kuma za mu ɗauki yi wa iyaye biyayya yi wa iyaye biyayya cikin duk abin da bai saba wa Allah ba idan uba ya ce da ɗa ya saki matarsa sai idan akwai maslahar da ta sa uban ya ce ɗan ya saki matar babu laifi ya sake ta wannan bayana ba iyaye lasisi bane kawai ɗa yana zaune da matarsa lami lafiya kawai saboda wani mahaifiya ta yi tsalle ta dire ta ce wallahi sai an sake ta wannan ba daidai bane amma kalli sayyidina Umar dan kaɗa bai Allah ƙara masa yarda lokacin da ya umar wata mace san ta yi masa yawa har waƙoƙi yake mata mutum ne mai bin Allah a wannan ne mata lankwasar da shi sai ce je ka sake ta sai ka sake ta ya je kira da amince tsara tabbata a gare shi ya rasulullahi na aure mace ina santa baba na Umar ya ce sai na sake ta annabi ya ce wa babanka biyayya dole je sake ta babu dole ya sake ta to irin wannan ake bukata addinin sai ya kalla ba duniya ba ka kalli matar ɗanka tana so ta surruta maka shi to sai ka ce da Allah ka rabu da ita ka je ka samu wata yadda Allah madaukakin sarki ya halatta aure haka ya halatta saki saki ne idan abin ya ki sai ai saki Allah madaukakin sarki ya samu dace assalam ya bashi umarni ya rabu da ita kuma ya rabu da ita yace ta koma gida fa tallaqaha ya sake ta wa tazawwaja minhum ukhra ya ƙara aure matan ta da babisa anhum ibrahimu ma sha Allahu saboda haka sai annabi ibrahim alayhi salam ya ƙara zama bai zo inda suke ba ma sha Allah abinda Allah ya ga dama ya zama atahum ba'd sannan bayan nan kuma sai ya dawo ya ƙara kawo musu ziyara kun ga wannan shi nuna a ce yana me yana zuwa akai akai kenan ko yau falam yajiduhu nan ma da isa annabi Isma'il a gida ba fa dakhala ala mar'atihi sai shigo inda matar ɗansa take fa sa'ala anhu ya tambaye shi cewa ina yake ayabtaghi lana tace ya fita mana abin da zamu ci qala sai ce kai fatum ya kuke bari ku ji ita kuma wannan wasa alaha an aishihim wa yati game da rayuwarsu da kuma halin da suke ciki faqalat sai tace nahnu bi khairin wa sa'ati tace wallahi muna cikin alkhairi da yalwa alhamdulillah kuma yayin yadda take ciki haka waccan take ciki to kun ga wannan ita ce matar asiri kenan muna cikin alkhairi da yalwa wa afnat ala Allah ta gode wa ta ba Allah madaukakin sarki aka irin halin qalat ce sai annabi ibrahim ya ce mata ma ta'amukum wani abinci kuke ci me kuke ci ne qalat sai ta ce allahamu qala sai ya ce fa ma sharabukum wani abin sha kuke sha qalat alma'u ta ce ruwa muke sha yanzu Allah ta je ko bata faɗi daidai ba nama da ruwa wannan ba abinci bane abinci ne qala sai annabi ibrahim ya ce allahumma barik lahum fil lahmi wal ma Allah kai musu albarka a cikin namansa da ruwansa da suke ci annabi ibrahim ya musu addu'a sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai yace walam yakul lahum yawma idhin habbun a lokacin da abin ya faru ba su da hankawa ta fito in aka ce alhabu shine kwaya ko shafa ko masara ko gero babu irin wannan a lokacin kwata kwata walau kana lahum da'a lahum fihi annabi yace inda kwaya na abinci shinkafa masara gero ko abin da ya kama da haka da ita ma annabi ya hada ta a cikin addu'ar amma annabi ya musu addu'a iya abin da suke ci ne iya abin da suke da shi a lokacin nama da ruwa ba kala yace fahuma la yakhlu alaihi ma ahadun bi ghairi makkah illa lam yuwafiqahu abubuwan guda biyu kuma ruwa da nama babu yadda za a yi wani yake banta da su ya kasance su kadai yake ci yake amfani da su a wani garin da ba makka ba illa la karbe shi ba sai kaga ba su dace da shi ba sai cikin sa ya ta ciyo sai ta zawayi ko wani abin ya same shi me dalili saboda mutum kawai tunkara da nama ya sai kawai su kaɗai zai ta ci cikin su ba haka bane yanzu kalli galibi da sallah galibi kalli da babbar sallah idan aka ta tunkara nama nan shi kaɗai aka ta ci saboda galibi za a ga da babbar sallah an ci bai shi ba ga nama da ya ji ya dawo zai ɗau nama ya ci in aka ci aka ci aka ci ɗin za a ga wasu dai ɗan wucewa amma wasu ba ana ta amai da gudawa ana ta amai da gudawa ina fata an fahimta to amma su suna cin nama da ruwa su zauna lafiya saboda mai addu'a annabi ibrahim so annabi su an dan uwa kissa bata kare ba amma lokaci yayi za mu tsaya wa fi riwayatin insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu karasa har da ai yanzu akwai ragowar ta da dan dama Allah madaukakin sarki abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muke Allah subhanahu wata'ala ya fi mana sallallahu wa sallim ala nabiyina muhammadin wa alihi wa subhanaka allahumma wa bihamdik illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa rahmatullah